أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سورة النساء الله يتي وإن أيما من أهل الكتاب akwai wasu daga cikin wato ma'abota littafi wato abin da ya sa ya ce ma min min ɗin ta ba'adiyya ce wato ba ahalul kitabi gaba ɗaya ba ne za su yi imani da shi sai ce wa in ai ma min ahalul kitabi illa la yu'minun nabihi ko la yu'minun nabi isa kenan akwai daga cikin ahalul kitabi waɗanda za su yi imani da annabi isa alaihi salatu wassalam ƙabla mautihi kafin mutuwarsa ko a shi da ubangiji maɗaukakin sarki ya ce lokacin da zai zo lamma nazala ƙurbar sa'ati kenan kama warda fil hadisi kamar yadda ya cikin hadisi annabi isa zai dawo ƙarshen duniya to akwai daga cikin waɗanda suka yi imani da shi wato kafin a zuwansa su ne ahalul kitabi to za su yi imani da shi cewa shi annabi isa alaihissalatu wassalamu ba ɗan allah ba ne ba allah ba ne babarsa ba allah ba ce wato ba salisun salasa ba trinity kenan ko a ƙabla yawmin qiyamati kafin ranar tashin alkiyama sannan ya kunu isa alaihim shahidan bima fa'aluhu sannan wanda kuma ba su imani da shi ba ko kuma sai da suka zo mutuwa suka ga musiba musibatul mauti sai suka yi imani da cewa ai shi isa ba dan Allah ba ne babarsa ba matar Allah ba ce ba salisu salasa ba to in sun zo wannan gargara ba za a taɓa ɗauke musu wannan imani bai yiwu ba wato sai suna halin lafiya suna halin hankali suna masu mayyazewa tsakanin cewa shi isan ba ɗan Allah ba ne kuma Allah Allah ne shi na'am وبظلم من الذين حادوا حرمنا عليهم الطيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله أه؟ وبصدهم عن سبيل الله وأكذهم الربا وقد نهوا عنه حرمنا عليهم الطيبات ما أهل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة ubangiji madaukakin sarki ya ce fabi zulumin minan lazina hadu saboda zaluntar kansu da yahudawa suka yi fabi zulumin minan lazina hadu saboda zaluntar kansu da suka yi Allah ya ce haramna sai muka haramta musu alaihimu ɗaggibati abubuwa daɗaɗa na daga abinci uhillat lahum alhali a da an halatta musu ko wahiyar latifi ƙauni ta'ala haramna kullazi zufrin kenan wa bisaddihim nasa an sabilillahi kuma saboda dakirar da mutane da suke su tsare su ko zuwa ga addinin ubangiji kasiran suna tsare mutane da yawa ubangiji ya ce wannan ma sanadi ne da ya sa aka hana musu shi ya sa ya ce fabi zulmin ita ba'un ɗin ita ma ba'u sababiya ce ko na'am أكلهم الربا وقدمه أمن وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ubangiji ya ce kuma saboda cin riba da suke wa ƙarnuhu anhu alhalin gashi an hana su an ce kar su ci ko fit taurati a cikin attaura an hana an ce kada a ci riba wa akalihim amwalan nasu bil batil da kuma cin dukiyar mutane da suke yi ci na ƙarya don zalunci ko da rashawa din wa atadna lil kafirin minhum azaban aliman kafirai daga cikin su Allah ce mun tanadar musu azaba mu'laman wacce take mai radadi na'am لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وبنجي مدوك كم سركيتي lakinin rasikuna sai dai tabbatattu homo sabituna su ne tabbatattu fil ilimi cikin ilimi abdullahi bin salamin kaman abdullahi dan salami wal mu'minuna al muhajiruna wal ansar da mu'minai al muhajiruna wal ansar yu'minuna bima unzila ilayka sun yi imani da abin da aka saukar maka wannan فنظر التغاير الاعتبار منزلة التغاير الذاتي كينا شين أول سكينا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك sun yi imani da abin da aka saukar maka na daga alkur'ani wa ma anzila min qablika min alkutubi da abin da aka saukar kafin kai na daga littattafai wal muqimina salata da kuma masu tsayi da sallah wannan ubangiji yana yaban su kenan wani muqimi na salata nusiba alal madahi kenan wal mu'tuna zakata da kuma masu ba da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ula'ika wanda suka tara wannan siffa sanu'utihim ajran aziman ubangiji yace da sannu zamu ba su lada mai yawa huwal jannatu ita ce aljanna na'am إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباد وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك الله يشمني مك وحي abinda yasa Allah ya saukar da wannan aya su ahlul kitabi sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam babu abinda Allah ya sace saukarwa bayan wahayi da aka yi wa annabi Musa ba a sace yin wani wahayi ba ko to saboda haka sai Allah ce inna auhayna ilayka lalle mu muka yi maka wahayi kama auhayna ila nuhin kaman yanda muka yi wahayi wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam domin shi annabi nuhu shine adamu sani bayan annabi adamu na farko kasan an halaka halitta duka sai zamanto daga jikin annabi nuhu aka fito da sauran halittu ta jikin 'ya'yansa samu da hamu da yafisu waɗannan su ne kuma dukkan halitta ta sake fitowa daga jikinsu wanda biyi na min ba'adihi da kuma annabawa waɗanda suka zo bayan shi wa kama auhaina ila ibrahima kuma kamar yadda muka yi wahayi wa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'ilu wa ishaqa da annabi ishaqu ɗansa kenan wa yaquba da annabi yaqubu shi kuma ɗansa wal asbaɗi da 'ya'yansu jikoki sun biyo daga jikin annabi ibrahim wa isa wa ayyuba da annabi isa da annabi ayyuba wa yunusa da annabi yunus wa haruna da annabi harunu wa sulaimana da annabi sulaimana wa ataina abahu Allah ce sai muka ba baban shi domin ya fara kawo dan shi yasa sai ga maka wa ataina abahu wane ne to baban shi da zaburan sai muka ba baban annabi sulaimanu shi kuma sai muka ba shi littafi sunan littafin annabi dawudu sunan shi zabura to waɗannan annabawa ubangiji maɗaukakin sarki ya aiko su daki-daki ɗaya bayan ɗaya wasu kuma ma an aiko su a lokaci ɗaya wasu wani an aiko su shi kadai wasu kuma ga su a tare suke tahowa kamar kaga ga annabi ibrahim ga ɗansa annabi ismailu alaihimussalatu wassalam to shi annabi ismailu alaihissalatu wassalamu annabi ibrahim bayan annabi nuhu alaihissalatu wassalamu ya shekara dubu ba hamsin ko? annabi ibrahim alaihissalatu wassalamu ya zo bayan nan babila ɗan iraq ne wanda babansa ake kiran shi taruku ɗan uwan azara kenan wanda shi azara shi ya rike shi ya tashi a hannun shi to bayan ɗaukan babar annabi ismail alaihi salatu wasalamu ya kai ta hijaz wanda daga nan ne aka fara shi kuma annabi ismail alaihi salatu wasalamu shi ne kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne rasulan bi makkata kenan jakada ne na makka shi annabi ismail balarabe ne annabi hudu balarabe ne annabi salihu balarabe ne annabi shu'aibu balarabe ne annabi muhammadu balarabe ne sallallahu alaihi wasallam bacin su ba sauran annaba larabawa su biyar ne annabawa larabawa sauran annabawa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi sauran annabawan sauransu kuma suna amfani ne da irin harshen da ubangiji ya aika su da shi akan mutanensu amma annabawa zalla larabawa annabi guda biyar ne su ne larabawa a cikin waɗannan annabawa da ake lissafi da mursalai kusan mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu biyar ne kawai larabawa a cikin dubu ɗari ɗin nan ba da dubu ashirin da dubu hudu wasu ma malamai suka ce a'a annabawan da ake magana ba sun wuce maganan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wasu suka ce a'a su dubu ɗari biyu ne wasu suka ce a'a annabi ɗai-ɗai-ɗai mutum dubu ɗari uku da dubu ɗari uku da hamsin ne wasu suka ce a'a annabawan allah sun wuce haka mutum dubu ɗari biyar ne to karfa ma kare duk inda aka kai aka komo larabawa dai guda biyar ne a cikinsu annabu hudu annabu hudu ba larabe ne hud shi ba larabe ne ittifakan annabu salihu ba larabe ne annabi isma'ilu ba larabe ne annabi shu'aibu ba larabe ne sai shugabansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma ba larabe ne to shi annabi yaqubu alayhi salatu wassalam wancan zuri da aka zuro daga jikin annabi ibrahim bayan ɗaukowa da aka yi daga kaga tun daga kan annabi yusuf annabi shu'aibu shu'aibu bin nunin sai shi hudu ɗin ɗan abdullahi sai annabi salihu ɗan asif wayannan annabawa ne da annabi musa da annabi haruna 'ya'yan imrana ne su ‘ya'yan annabawa ne jikokin annaba kuma annaba kuma baba su ma ‘yar annabi ce domin ita baba su ana kiranta yukabidu bintu lawi lawi dinnan annabi ne shi lawi sau da annabi musa ‘ya'yan annabawa su ma annabawa jikokin annabawa kuma mahaifiyarsu alaihassalatu wasalam yukabidu baiwar Allah ce ita domin Allah ya keɓe ta tana da ya maryam maryam wali ya ce ita ita maryam babar iyar annabi musa alaihi salatu wasalam wanda ita ta je ma ta ɗauko shi a gidan fir'auna ta dawo da shi wajen babarsu ko to har annabi ayubu annabi ayubu sai annabi dawudu annabi dawudu dan isha ne isha din nan annabi ne shi ma a Falastin suka rayu a Sham domin su da suka gina wannan masallaci wanda ake ta takaddama a kan shi a nan masallacin a Falastin masallacin Kudus Allah dawo mana da shi hannun musulmai sai annabi Sulaimanu shi annabi Sulaimanu annabi Sulaimanu dan annabi Dawudu ne kaga shi ma annabi dan annabi jikan annabi sai annabi Yunus Yunus bin Matta waɗannan ana lissafo maka waɗanda suka zuro ne daga jikin annabi ibrahim ko sai annabi ilyas dukkansu waɗannan alƙur'ani ya zuro su ne daga nasaba daga jikin annabi ibrahim illa annabawan da basu fito daga jikin annabi ibrahim ba annabi idris annabi idris yana sama ya zo kafin zuwan annabi ibrahim dan annabi adamu ne shi yana sama sai annabi hudu sai ludu ludu ba dan annabi ibrahim bane garin su ɗaya tare ma suka fito suka zo jordan da shi da annabi ibrahim tare suka fito daga iraq suka gangaro jordan tare sai annabi salih annabi salih ma ba dan annabi ibrahim bane amma wadancan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di sai fara wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba kaza dukkan su waɗannan sun fito daga jikin annabi ibrahim kaga annabi ibrahim yana da girma sosai a wajen Allah saboda haka waɗannan dukkansu sun fito daga nasaba ne ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi annabi isma'ilu ya sami larabci saboda wannan tafiya da baban shi ya ɗauko shi ya zo ya ajiye shi a hijaz a fako na saudiya da mahaifiyarsa hajara annabi ibrahim annabi isma'il ɗan hajara ne annabi ishaqa kuma shi dan saratu ne suwa da kani ne kuma dukkan su annabawa ne su annabi dawud alayhi salatu wassalam Allah ce mun ba shi littafin zabura ko zabura ma'anan zabura shi zabura ba larabci bane ma'anan zabura wato wani littafi wanda aka rubuta shi kaman attaura ne kaman injila ne so da haka zabura littafi rubutacce shi ne Allah ce mun ba wa annabi dawudu littafi rubutacce na'am ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما domin wani zai tambaya to ina nan Musa anan dan an kira dan uwan shi amma bai sa shi a lissafin inna auhayna ilayka ba to sai dakko shi daga baya sai Allah ya ce wa arsalna rusulan qad qasasnahum alayka min qabl akwai annabawa waɗanda mun baka labarin su manzanni tun gabani wa rusulan lam naqasusum alaik akwai kuma waɗanda ba mu baka labarin su ba a cikin alkur'ani kenan shi ake magana amma ba wani annabi wanda Allah ya halicce shi wanda annabi bai san shi ba bai san manzo Allah babu shi kuma alkur'ani Allah ya ce wa iza kaza Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuranna qala aqarrtum wa aqastum ala zalikum isri qalu aqararna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidina faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna babu wani annabi da bai san manzo Allah manzo Allah bai san shi ba domin sai da suka riƙi ma alƙawari in aka turo manzala in ya zo in yana matsayin annabi zai sauka a matsayinsa zai zama ba annabi ba zai zama sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ce ba wani annabi ko mursali da bai san manzala manzala bai san shi ba to amma alqur'ani wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasushum alayka fil qur'ani ko ruya an rawaito cewa annabawa Allah ta'ala ba asa samaniya ta'ala fi nabiyun annabawa ɗaiɗai da Allah ya aiko guda dubu takwas a wannan arba'atu alafin min bani isra'il guda dubu hudu kawai zallansu daga bani isra'ila wa arba'atu alafin min sa'irin nasi sauran kuma dubu hudu aka aiko su daga sauran mutane a wannan wata ruwaya wanda malam ke magana a kanta wa kallama Allahu Musa ubangiji ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam maganar da Allah ya yi da annabi Musa takaliman magana idan Allah zai yi magana da kai ko ka ji maganar Allah to fa ita maganar Allah ba irin yadda nake magana ba ce ba harafi ba hasali ba damma kuma ba da larabci yake magana ba sannan kuma maganar Allah ta ko'ina ana jinta ba wai da kunne ake ji ba a'a ta ko'ina shiga take yi so da ba baki ne yake maganar ba Allah huwa mutakallimun Allah yana magana amma ba da baki irin wannan bakin ba basirun Allah mai gani ne amma ba da irin wannan idon ba sami'un Allah mai ji ne amma ba da irin wannan kunnen ba so da kunne halitta ne baki halitta ne ita kanta maganar ma halitta ce to kuma Allah ba halitta ba ne so da haka ubangiji wa kallama Allah Musa takaliman ubangiji ya yi magana da annabi Musa a magana ubangiji ya yi magana da annabi Musa magana sai ya ce mi رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول وكان الله عزيزا حكيما waɗannan manzanni da ake magana a kansu rusulan mubashirina bisawabi man amana suna yin bishara cewa duk wanda ya yi imani za a ba su laba kuma zai shiga aljanna wa munziri da bil iqabi kuma suna gargadi cewa fa ga wani guri sunan sa wuta an ka saba za a saka a wuta li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjata dan kar mutane su samu hujja a wajen Allah su ce ai ba aiko musu annabi ba ko saboda haka to ga annabi an aiko ko laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika kenan ci ai da ka aiko mana jakada idan ka aiko mana manzo to ai sai mu bi ayoyinka mun san cewa an hana kaza an sa kaza an hana kaza an an sa kaza kaga kaman ita at-taura da ubangiji madaukakin sarki da ya ba Allah Musa alaihi salatu wassalamu tana da ɗai-ɗai-ɗai sura ɗari da hamsin mai atun kamsu na sura amma a ciki laifa fi hukumun wala halamun wala haramun babu halas babu haram babu wani hukunci zube ban ƙwarya ne kawai sai dai jan kunne da kuma tasbihi da tahamidi بل هو تسبيح وتقديس وتحميد وصناء ومواعظ abin da yake cikinta tasbihi da kuma godiya ga Allah madaukakin sarki da yaban ubangiji da wa'azi annabi dawudu a zabura kenan ta annabi dawudu ita ce take da sura 150 sannan shi annabi dawudu alaihi salatu wassalamu ubangiji maɗaukakin sarki ya girmama shi da wannan zaburar kasan yana da murya an ce idan ya fito yana karanta zabura hatta in ruwa yana tafiya kafewa yake tsaya saboda jin daɗin yadda yake rera zabura wa'ata yana dawo da zabura iska in tana kada bishiya sai bishiyar ta tsaya cak saboda tana jin daɗin yadda annabi dawudu yake karanta zabura yakan fito fili ya fito fili yana karanta zabura sai malaman bani isra'ila su zo duk su tsaya a bayan shi sannan sai malamai annabawa na bani isra'ila su zo su tsaya a bayan shi sannan sai waliyai mutanen kirki su zo su tsaya a bayan annabawa daga nan sai kuma aljanu da mutane kasan su sun mallaki aljanu sun mallaki mutane shi sa annabi Sulaiman dan sai yake gode wa Allah wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi yana gode wa ubangiji madaukakin sarki saboda abinda Allah ya mishi wa warisa Sulaiman Dawud ya gaji mahaifinsa ne wajen mulki ga annabta ga kuma iko da Allah ya ba su sai aljanu sai su zo da sauran mutane sai su ga bayansu wasiyarin sai shaidanu su zo khalfal jinni su kuma suna bayan aljanu wato ashe ka ba sai aljani daban shaidani daban sai kuma sauran dabbobi ka san suna magana da dabbobi suna magana da dabba su kuma sai dabbobin kan dutse dabbobin sai su bubbuto su ma sai su zo tsaya a baya adam suleiman yana yana karatu sai tsuntsaye su zo su taru a sama suna sauraron karatun annabi suleiman annabi dawud yana karanta zabura alaihi salatu wassalam yastami'una liqira'ati dawud wa yata'ajjabuna minha suna sauraron karatun kuma suna mamaki domin anallaha a atahu sautan hasnan ubangiji ya ba su sauti mai daɗi shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin amar musa ash'ari yana rera alƙur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da wannan sautin karatun naka lalle ubangiji madaukakin sarki ya baka أنك أعطيت مزمارا من مزار من مزار داوود an baka kyakkyawan murya da rera karatu irin yadda aka ba wa annabi dawudu alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallah aiko da na san kana jin karatun nan da na ci gaba da rerawa saboda yadda yake rera karatu yadda allah ya sa murya shi ko rasulan mubashirina kenan wa munzirina لألا يكون للناس هجة بعد إرسال الرسل saboda kada mutane su samu hujja cewa ba aiko musu manzanni ba don me za a musu azaba kuma Allah ya yi alkawari wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula da ba ba ma mu yi azaba sai mun aiko annabi mursali ya ce ayi a bani to in ya ce ayi aka ƙi azaba za ta biyo baya in ya ce a yi aka yi to a nan kuma alhamdulillah a za a samu rahamar Allah maɗaukakin sarki na لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Ubangiji ya ce wa kama Allahu azizan hakiman Ubangiji mabuwayi ne fi mulki cikin mulkinsa, hakiman kuma gwani ne wajen gwargwaje ayyukansa. lakin Allah sai da shi Ubangiji ya shahadu nubuwataka yana shaidawa da annabtarka yayin da wato yahudawa suka tambayi annaba alai salatu wassalamu kuma suka yi musun annabtar shi bima unzila ilaika da abin da ya saukar maka min alqur'ani daga alqur'ani almu'jizi wanda ya gaji da su anzalahu bi ilmi ay aliman bihi ubangiji ya san abin da ya saukar da shi wal malaikatu yashhaduna laka kuma malaiku suna shaidawa gare ka wa kafa billahi shahidan ubangiji ya isa shaida in Allah ya zama shaidarka to wa kake bukata babu na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce innan lazina kafaru an sabilillahi qaddallu dalalan ba'idan innan lazina kafaru billahi lalle kaga waɗanda suka kafirce da ubangiji wa saddun nasu an sabilillahi suka dakirar da mutane izuwa wato hanyar Allah ko shine dinin islami addinin musulunci bikatmihim na'ata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul yahud suka koya siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sune yahudawa qaddalu dalalan ba'idan haqiqa sun bata batan wanda yake mai nisa anil haqi ba za su dawo ba na'am innal ladina kafaru إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا بالله دو wanda suka kafirce wa ubangiji wa zalamu nabiyahu suka cuci wato suka zalunci annabinsa bi kitmani na'atihi da koyar siffarsa lam yakun Allah liyaghfir lahum kuma ubangiji ba zai gafarta musu ba wala liyahdihum dariqan kuma ba zai shiryar da su dariqa ba dariqar gaskiya kenan to Allah ba zai shiryar da su ba sai ya ce min inna طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم سيدي حنير وتا خالدين إذا سنشجا خالدين فيها ذا سدوما أتكنتا أبدا حر أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وانا مسوكين أوجان الله باكو ميبني نعم الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا متانا مكة yanzu mutanen duniya duka wato ta zama public announcement kenan kad ja'akumur rasulu haqiqa manzo ya zo muku huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam bilhaƙi da gaskiya min rabbikum daga ubangijinku fa aminu khairan lakum in kun yi imani shine alkhairi gare ku wa in takfuru idan ku kafirce bihi da shi fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wanda suke sammai bakwai da kasai bakwai duk na Allah ne ba za su kafirce masa ba mulkan wa khalqan wa abidan da mulki da halitta da bayi fala adurruhu kufrukum kafircin ku ba cutar da ubangiji وكان الله عليما بكركي الله مسني ne ga halittarsa hakiman kuma gwani ne fi sun'ihi bihim cikin gwargwaje ayyukansa da suna ya
إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كان من الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد
ubangiji madaukakin sarki ya ce ya haɗar kitabi la ta fi dinikum wa la ta ƙulu alallahi illal haq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما المسيح إلى إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ubangiji ya sace kiran wato ma'abota littafi ahlul kitabi kenan waɗanda aka ba su injila ya ce la ta gamu kada wato ku wuce gona da iri ai la ta zawazul hadda kar ku wuce gona da iri fi dinikum cikin sha'anin addininku wala taqulu ala allahi illa alqawla alhaq kar ku faɗa a cikin sha'anin Allah sai faɗi na gaskiya wato wannan ana tsarkake su kenan min tanzihi an shirki wal waladi kar ku hada Allah da wani kuma ku ce Allah yana da da innamal masihu shi al masihu isa ibn maryam kenan rasulullahi jakada ne na Allah wa kalimatuhu kuma kalma ce alqaha awsala Allah ila maryam wanda ubangiji ya sadar da ita zuwa ga maryam wa ruhun ko shi kuma ruhi ne min hunashi wato ma'ana ruhun lahi ruhi ne mai tsarki domin kalma ce da aka wurga ta min kauli kun fakunu ko to shi ne tanzihun kenan mai tsarki ne shi abinda yasa aka ce ruhu udifa ilaihi ta'ala tasrifan lahu dan a girmama shi ne aka rada musu wannan kalmar amma annabi isa ba allah bane shi fa aminu billahi fi imani da allah wa rusulihi da manzannin allah wa la taqulu salasatun kar ku ce uku salisun salasa shi allah babarsa allah allah kuma mijin babar shi trinity kenan allah shi kiyaye mu in tahu an zalika Allah ya ce inda za ku yin hakan khairan lakum shi ya fi alkhairi gare ku ka san dukkan halitta na mutane lokacin da za a wurgo annabi adamu duniya sai ubangiji ya sa su a bayan annabi adamu zuri'arsa gaba daya sai mutum daya Allah bai sa shi a bayan annabi adamu ba shine annabi isa shi wannan sai Allah ya rike ruhinsa a wajen shi amma duk mutumin da ka gani dan annabi adamu ne inda sunansa mutum to dan annabi adamu ne namiji ne shi ko mace ce ita yar annabi adamu ce mutum dan annabi adamu ne sai mutum ɗaya annabi isa ba dan annabi adamu ba ne shi ruhinsa sai Allah ya rike shi a cikin halara lokacin da maryam alayhi salatu wasalamu ake so ta haifi annabi isa sai aka wurugo ruhin wa jibrilu sai zo sai mata busa sai hura mata ruhin shine wa kalimatuhu alqaha ila maryam din saboda abin da yasa kaga shi ba shi da uba shi kuma zuriyar annabi adamu duk wanda ya zo ta hanyar uba ya zo dole yana da uba shi kuma annabi isa shi ba shi da uba ruhinsa sai allah ya rike shi wannan kadimin karatu ne sosai sai ya rike shi sai da a za a haife shi sai aka zo aka hura mata ana hura mata sai ya zamanto duk wahalar ciki na wata tara ita ba ta da shi domin bi kubbar kunu ne a lokacin ta ciki a lokacin ta haihu a lokacin dan yayi wayo a lokacin dan yayi magana kuma ya ce shi annabin Allah ne ruhun lahi kenan in tahu khairan lakum da za ku yi haƙuri Allah ce ya fi muku alkhairi ku kaɗaita Allah innama Allahu ilahun wahidun Allah ɗaya ne subhanahu tsarki ya tabbata ga ubangiji ay yakunu lahu waladun Allah bai da da Isa ba dan Allah bane lahu ma fi samawati ma fil ardi abinda ke sammai bakwai da kasai bakwai da mutum da aljani da mala'ika da wuta da aljanna da tsirrai da dabba da mota da keke da babur da dutse da bishiya duka na Allah ne wa kafa billahi wakilan ubangiji ya isa shaida akan haka na'am
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ولا الملائكة المقربون Mm.
Thank you.
ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa lai yastan kifa almasihu an yakuna abdan lillahi wa lil malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a lai yastan kifa almasihu annabi isa bai kyama a ce shi bawan Allah ne bai gudun kalmar an yakuna abdan lillahi ya kasance bawan ubangiji walal mala'ikatul muqarrabuna haka mala'iku ba sa kyama ka ce musu bayin Allah ne su ai bayin ubangiji ne da ba wa man yastankib an ibadati duk wanda ya kyamaci ya girman kai ga barin bautawa ubangiji shine wa yastakbir ya girman kai din wa sayahshuruhum ilayhi jami'an da sannu ubangiji zai taro su zuwa gare shi fil akhirati a ranar lahira na'am
Thank you. وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله
ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa amman ladina stankafu wastakbaru fa yu'azzibuhum azaban aliman wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasiran wa amman ladina stankafu amma kaga waɗanda suka yi kyama a ce su bayin Allah ne wastakbaru suka yi girman kai an ibadati da barin bautawa ubangiji yu'azzibuhum azaban aliman ubangiji zai azabtar da su azaba mai radadi ko wala yajiduna lahum min dunillahi kuma ba za su samu wani koma bayan ubangiji ba waliyan yadfa'uhu anhum wanda zai tunkuɗe musu wannan a, azaba ba za su samu ba wala nasiran kuma ba mai taimakon su yamna uhu ba wanda zai ce a bar su a bar su kuma ba wanda in ana musu zai taimake su na'am fa'amma lazina amanu ko fa'amma lazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani a waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata aiki nagari fa yuwaffihim ujurahum ubangiji zai ciccika musu ladaddakin su wa yazidahum min fadlihi kuma ubangiji zai ƙara musu a falalarsa ita ce ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala kadira ala qalbi basharin ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kai ka tuno ma wannan abun ba za ka taba tunowa ba daga cikin falalar aka ce akwai ganin Allah shi kuma ganin Allah mun taba yin bayani ganin Allah kowa akwai matsayinsa da yadda zai ga ubangiji ba wai abin da na gani shi za ka gani ba a'a abin da ka gani daban abin da zan gani daban abin da wancan zai gani daban abin da wancan zai gani daban wa zidahum min fadli kenan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qadira ala qalbi basharin mutun ya tuno ma ba zai taba tuno irin wannan ni'imar ba na'am
يا أيها الناس قد جاءكم القرآن من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا to ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba faɗi da girman alkur'ani ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan alkur'ani kenan shi ka ji shi ka ji daɗi ka karanta ka ji daɗi ka yi riko da shi ka ji daɗi duk wanda ya riko da alkur'ani ya rabauta duniya da lahira domin babu wani littafin da ya kai alkur'ani a wajen Allah ka duba yadda yake ba da labari abin ya baka sha'awa abin ya baka mamaki abin ya baka ta'ajibi alkur'ani kenan ya rahanna su ya ku taron mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga ubangijinku ko wa huwa nabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa anzalna ilaykum nuran mubinan kuma ya saukar muku da haske hasken kuma mabayyani alqur'ani kenan ana haske ne mabayyani shi yasa wannan littafi da kace gani kadimi littafin Allah su musulmai su gode wa Allah da Allah ya ba su wannan littafi littafi ne da in ka rike shi to babu wani gargada zai kai ka zuwa ga Allah madaukakin sarki hamalatul qur'an malamai masu dauke da alqur'ani Allah saka musu da alkhairi yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaki Najeriya yawan makaranta alqur'ani wani a rana zai sauka kuma kwakwaban kowa ba a bashi ba ta'abbudan lillahi dan ibada saboda Allah zai izu ashirin bayan asuba ya izu ashirin bayan la'asar ya izu ashirin kafin ya kwanta sun fi kuma mutum dubu kuma don Allah ba don komai ba kuma a duniya ba inda ake da irin waɗannan mutanen sai a Najeriya Allah bar mu da alƙur'ani sai Allah ya ce ni
وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه
amma allazina amanu wa atasimu bi fa sayadkhiluhum fi rahmatin min fa sayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima fa amma allazina amanu amma dan da suka yi imani inji Allah wa atasimu bihi suka yi riko da shi fa sayadkhiluhum fi rahmatin minhu tasallu zai sa su cikin rahamarsa wa fadlin da falalarsa wa ya hadihim ilaihi kuma zai shiryar da su ɗariƙan hanya madaidaiciya mustaqiman ita ce madaidaiciya huwa dinul islam shine addinin musulunci na'am يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنين آه، فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء آه، فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم سورة النساء abin da ta fara ta kulle da shi maganar gado dama magana ne akan kasan sura ce ta mata kuma ta yi maganganu sosai akan sha'anin da ya shafi mata ya ce yastaftu naka fil kalala suna tambayar ka ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan alkalala kulillahu yuftikum fi kalalatin ce ubangiji zai muku fatawa ya muku budi ya muku bayani akan kalala gadon kalala ya gaya maka a baya wato inamru'un idan mutum ya mutu shine halaka mata laisa lahu waladun ba shi da ɗa ko wala wari da lahu kuma ba shi da iyaye bai da uba wa huwa kalalatun shi ne gadon da kusa kalala kenan amma walahu uktun yana da ‘yar uwa ko min abuwaini falaha nisfu ma tarak yana da ‘yar uwarsa wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya to tana da rabin abin da ya bari ko sannan shi ma kuma wa huwa aku kazalika shi ma dan uwan haka ne ko yarisu ha zai gaje ta ita ma an ba ta da shi kaga kalala ya zama mace kalala ta zama namiji mace ko namiji duka gaba daya shi ita za ta yi gadon a haka shi ma zai gada a haka walahu uktun ko falaha musu ma taraka huwa da aku kazalika yarithuha in itance shi ma dan uwan haka zai gaje ta ko amma sun yazo jami'a ma tarakat ne sai kwashe gabaki daya ita falaha nisfu ita tana da rabi amma shi yarithuha jami'a ma tarakat abinda ta bari kawai sai kwashe amma in lam yakul laha waladun in ba ta da da in ba ta da da in lam yakul laha waladun in ba ta da da fa in kana tasnaini kuma yan uwan sun kasance su biyu fasa'idan ko suka wuce haka falahuma sulusani suna da sulusi ɗaya bisa uku mimma taraka al-aqu daga abin da dan uwan ya bari wa in kanu al-warasata ikwatan rijalan wa nisa'an in sun kasance mata ne da maza su yan uwan misal ko falil zakari misal hazzul unsayni to namiji sai ya ci biyu mace ta dauki daya yubayyinu Allahu lakum ubangiji